ta faro daga makka idan jini ya same ta ba tare da ta da wato wada'i ba na'am وكان ابن عمر يقول Mhm. a abdullahi umar allah ƙara da gare shi da shi da mahaifinsa ya kasance yana cewa في أول a أمره farkon lamari إنها لا تنفر cewa ba su da damar ta fita sai ta yi ɗawakun wada'i ثم سميته amma kuma daga baya sai na ji shi yana cewa تنفر a'a tana da damar ta fita إن رسول الله صلى الله ya عليه samu labarin cewa mai وسلم sallallahu هنا alaihi wasallam yau mata da suke cikin dawaka jinin haila rangwame cewa za a iya barin makka ba tare da sun yi dawafin wada'i ba نعم to alhamdulillah sai mu tashi babu izaratul mustaharatu suhura ko نعم to
Assalamu na ba wani abu akan su ba dawafin kudomi ba ne inda dawafin kudomi ne suka bari shine sai a ce jini ya ya hau kansu wal wajiba ku ga yau da kani bidan kwanci bidan bin haɗawa kuma kaje
إذا رأت المستحاضة الطهورة wannan babi ne a game da idan mace wadda take jinin istihara ta ga tsarki mace wadda da jinin da yake ba na haira ba jinin da yake na rashin lafiya yana zo mata don kuma Allah ya sa ya ɗauke نعم قال ابن عباس Allah na basin yake تغتسل ai abin da za ta yi sai ce wanka نعم wanka ya waje da kenan a kanta Na'am.
in je Allah na abbasin نعم وتصلي ta ci gaba da sallah ولو ساعة ko da ta a ɗaya ne kuwa ta ga jinin ya ɗauke mata sai ce wanka ta ci gaba da sallah
ويأتيها زوجها kuma mijinta yana da damar ya sadu da ita a wannan wakacin نعم إذا صلت الصلاة أعظم da iza sallat نعم matukar dai ta yi sallah in dai ta yi sallah to mijinta na iya saduwa da ita نعم as-salatu ai sallah a azam ta fi girma نعم inda aka ce ta iya yin sallah to ai ka ma a ce mijinta ya sadu da ita نعم حدثنا عبد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت Mm.
قال النبي صلى الله عليه وسلم Aisha Allah ya kare da gare ta ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أقبلت الحيضة lokacin da haira ta fuskanto ma'ana lokacin da haira ta zo mace فدعي الصلاة to ke ki bar sallah ke matar da sallah jinin ya zo miki ki daina sallah وإذا أدبرت amma idan haira ta juya da baya ta kare فغسلي أنك الدم to ki wanke jini daga gare ki وصلي ki sallah ki ci gaba da sallah مم. باب الصلاة على النفساء babu sallah wato ga wadda take cikin halin jinin biyu نعم ya sallar ta take ana bukatar ta sallah ko ko ba za ta sallah ba وسنتها da kuma abin da tsarin da za ta bi
حدثنا عمرو بن ابي سريج قال اخبرنا ش... نعم
to قال أمرنا شبا- شبابته شبابته نعم ko ƙarfin نعم اخبرنا شعبة عن حسين المعلمي عن عبد الله بن بردة عن سمرة بن جندب ان امرأة ماتت في بدن cewa wata mace ta mutu a halin haihuwa نعم wata mace wadda sunanta ummu ka'abi wanda aka faɗa a ruwayan muslim نعم ta mutu a halin haihuwa فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم sallam ya mata sallah فقام وسطها ya tsaya daidai tsakiyarta daidai tsakiyarta wato ashe da aka fi babu salati ana nufin sa'i ana nufin babin yin sallah ga mace wadda ta mutu a halin jinin biki نعم wasu nati da kuma tsarin da za a ba a yi mata sallah نعم shi yasa ko da yake ita an ce ta yi shahada to amma shahada da ta ta lahira ce ba ta hana a ce a yi mata sallah ba مم.
wanda yake shahidin duniya shine wanda ba a yi wa sallah مم.
amma shahidin lahira an yi masa sallah malamai suka ce shahidi iri uku ne akwai shahidin duniya da lahira shine wanda yake yaje yaƙi yaƙin da aka yi don ɗaukaka addinin allah sai ya zama an kashe shi a wajen ya zama ko shi ya je ne da niyyar ɗaukaka addinin to wannan ya sami shahada ta duniya da lahira نعم ma'ana a nan duniya ba za mu yi masa wanka ba ba za a yi masa littafani ba ba za a yi masa sallah ba don abin ne shine da tufafin da aka kashe shi da a cikin shine shahadarsa ta nan duniya shahadarsa ko a lahira ladan duk da ake bayarwa ga shahidi to shi ma zai samu مم.
tunda da ya je yakin ne don ɗaukaka addinin Allah shahidin duniya kaɗai kuwa shine wanda ya je yakin da aka yi don ɗaukaka addinin Allah yakin da aka yi don taimakon musulunci amma shi zuciyarsa ba wai ya je ba ne don Allah ya je ne don wani abu daban sai aka kashe shi a wannan to mutum da ba sanin zuciyarsa muka yi ba ba za mu masa wanka ba ba za mu masa likafani ba ba za mu masa sallah ba amma a lahira a wajen Allah shi ba shahidi ba ne tunda dai ba ya je bane dan Allah shi yasa ya zama shahidin duniya kadai a nan duniya za a tafi da shi kamar matsayin shahidi tunda dai ba tsinka a zuciyarsa muka ba shahidin lahira ko kada am shahidin lahira kadai kuwa shine kamar macen da ta mutu a naƙuda ko wanda ya mutu da ciwon ciki ko wanda rufi ya faɗowa ko abin da ya kama da wannan ne daga irin wanda dai aka lissafa aka ce duk wanda ya samu haka to ya zama ya yi shahada wannan shahidai ne na lahira kadai a nan duniya yadda ake wa kowa musulmi da ya mutu wanka su ma za a yi musu wanka za a yi musu likafani za a yi musu sallah amma a lahira a wajen Allah shi ne ake ba su daga irin ladan shahidai ko matsayin da ake bayarwa ga shahidai to
babon wannan babi ne na'am حدثنا حسين بن المدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو اوانه اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم wato shi da uwarsa da ita maimuna duk uwarsu daya amma ba ubansu daya ba sunan uwar tasa salma salma bintu abi umais da ita uwarta wasu daya da maimuna matar manzo sallallahu alaihi wasallama matar manzo sallallahu alaihi wasallama to na'am annaha kanat takunu ha'idan cewa ita takan zamo tana cikin jinin haira la tusalli ba ta sai zamo ba ta yin sallah a can da take cikin jinin haira wa hiya mubtarishatun bihi za'im bi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta shimfida wani ta shimfiɗa ta kwanta a wani waje wanda yake daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daidai inda manzon Allah yake yin sujjada na'am ta kwanta daidai inda manzon Allah yake sujjada wa huwa yusalli ala humratihi alhali yana yin sallah bisa shimfiɗa idza sajada idan ya zai sujjada asabani ba'ru sawbihi maimuna ta ce sai wani abu daga tufafinsa ya zuba a jikina hmm ha, ashe mutum yana cikin haila ba da jasa ba ce kenan na'am ba a ce ya yi da jasa ba ce
kitabu tayammumi wanda littafin da muka kenan na'am wa qaulillahi ta'ala da kuma kada ubangiji ta bada ko ta'ala فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه ba ku samu ruwa ba to abin da za ku yi dai ku rufu wani kyautarka ku sha ku sa ko ku da hannayenku daga gare shi
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت wato wannan min hukun aka samu gwamnatin bayanta a tsakanin malamai نعم hanafiyawa da malikawa suna ganin min din ibtida'iyya ce ba ta iriya ba shi yasa ma'ana shafar ta fara daga inda kuka fara نعم mutum ya ba su dago ba sai lalle wani abu ya rataye da hannunku ba نعم amma shafi'awa suka ce min din tabi'iriya ce shi yasa shi ana bukatar ya zamo wani abu ya rataye da kafin sannan ya shafi fuska نعم amma ya zama dutse ne ba a yi taimama da shi ba ke ba a yi taimama da dutse ba ko rairayi wanda yake ba wani abu da zai rataye da hannu ko ko in ya rataye ba ba ko ina ba ne Na'am.
duk wannan ba a yi taimama da shi ba a wajen su sai dai da turbaya ake taimama نعم to نعم نعم
to قالت a tace خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت أبو إسحاق قال أخبرنا مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت نعم.
سيدتنا عائشة تشي هرسنا موقتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكاد الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر اسفاره أساشا وتوفية تفينسا hatta idza kunna bil baida'i har ya ne wata sanje gu da ake kira bai da aw bi zati waje ne da yake wajen hanyar maka daga zulkulaika na'am ko ko muna gun da ake kira zatu jeshi gun da ake kira zatu jeshi in kada igidulli sai wani rataye nawa ya faɗi ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal timasihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna saboda a nemi wannan ratayen nawa da ya faɗi wa kama nasu ma'ahu mutane ma suka zauna tare da shi ana neman wannan ratayen walaisu alama in alhali inda muke inda suka sauka babu ruwa a wajen fatan nasu ila abubakar siddiqi a sai mutane suka zo suka tafi suka je wajen sai na abubakar siddiq wato mahaifin ita aisha faqalu suka ce da shi ala tara ma sana'at ba ka ganin aisha abin da aisha ta ai ba ka ganin abin da aisha ta aikata aqama bi rasulillahi ta sallallahu tsaye da alaihi manzon Allah wasallama sallallahu alaihi wasallama na'am wan nasi ta tsaye da mutane walaisu alama in alhali ba inda suke ba ruwa a wajen walaisa ma'ahum ma'un su kuma ba su taho da ruwa ba ba ruwa tare da su faja abubakarin aisha ta ce sai abubakar ya zo wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadi'un rasa wa ala fakhizi ya ɗora kansa akan cinyata qad nama ya yi bacci faqala sai ah, sai abubakar ya ce habasti rasulullahi yanzu ke sallallahu ce za ki alaihi wasallama tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wan nasa ki tsaye ki tsaye da mutane walaisu ala alhali gashi inda suka sauka ba ruwa a wajen وليس معه ba kuma ماء ruwa tare da su فقالت عائشة aisha ta ce فآتبني أبو abubakar بكر ya mun faɗa وقال ما شاء الله yana أن roƙon يقول ya faɗa abin da Allah ya kaddara zai faɗa وجعل يدعنني بيده ya haɗe yana tuka وكافرتي.
na da hannunsa a kwiɓi na فلا يمنعني من التحرك ba abin da yake hana ni daga a ce in motsi fala ya na'uni نعم min taruki ba abin da yake hana ni a ce na motsa إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي sai ko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora kansa akan cinyata فقام رسول الله صلى الله عليه manzo وسلم Allah ya tashi daga baccin nan حين bayan أصبح da ya wayi gari على غير ماء alhali wajen ba ruwa فأنزل الله آية التيمم sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ayar taimama فتيمموا a shi yasa sai sahabbai tare da manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi taimama أمم. فقال أسيد بن الخضيري a wato shi fa tayammamu din nan ta ya zamo labari ne Na'am.
lamari ne نعم ta kuma ya zamo fi'ili amri ne Na'am.
wato shine ta faɗi bangare daga ayar shine fa tayammamu sa'idan tayyiba نعم sai usaid ibn hurayri ya tashi ya ce ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر wannan ba shi ne farkon amfanin ku da muke ci ba abinda Allah yake mana albarkacin ku ya ku iyalin gidan abi ba albarkacin ki ne Allah ya sauka mana da wannan ruhusa ta cewa a yi taimama Mm.
kuma wannan ba shi ne farkon da muka samu alheri ba daga wajen Allah albarkacin ku iyalin gidan abi baka مم. قالت Aisha ta ce فبعثنا البئير الذي كنت عليه a wato wato akwai inda aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita kai wannan rate wannan sarka ta ki Allah ya sa mata albarka مم.
tana da albarka akan ta ne har aka faralta taimama aka shar'anta taimama مم.
qalat aisha ta ce مم.
fa ba asna فبعثنا البئير muka tashi raƙumi الذي كنت wanda عليه nake kansa فأسمنا الإجرة muka تاته samu wannan ratayen nawa a karkashin sa shi ma ratayen nawa raƙumin ne dan مم. حدثنا معمر بن سنان هو الأوافي قال حدثنا هشيمها قال وحدثني سعيد بن ن- بن النضري قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو بن سهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أوتيت خمسا an ba ni abubuwa guda biyar لم يؤتهن أحد قبلي da ba a taɓa ba da su ba ga wani kafin ni نصرت بالرؤب na farko dai an taimake ni da firgici duk inda na dosa da yaji kafiran da suke wajen sai ya zama suna cikin tsoro suna cikin firgita مسيرة شهر Yar wata guda tun kafin su ji labarin ma cewa ga manzo Allah ta wajen su amma sai su inda jin tsoro gaban su na faɗuwa وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا Ah, wato a ce makiyinka Mm.
abokin da farko ka da za ka tare shi Allah ya sauka masa da tsoro ko firgita ko kare gaba a zuciyarsa a yi rabin nasara ne a kansa an yi rabin nasara a kansa abu na biyu kuma in ji manzo sallallahu alaihi wasallam shine an sanya mun kasa a matsayin abu mai tsarkakewa an sanya mun ita kuma a matsayin masallaci ko idan ta iya sallah kuma in an rasa ruwa a iya taimama da kasar
فأيما رجل من أمتي أدركه الصلاة وقال الواحد تزور تباع البدني أنتي أنا hujjar malikawa da hanafiyawa cewa wani ɓangare da yake na ƙasa ko dutse ne ko rairayi ko yashi duk a iya ce ba a kai ba sai lallai turbaya ba su ko shafi'awa suna duban ruwa da ta ce turabuha uju idan ne aro turabuha shi yasa sai ke nan ba a turba sai da turbaya to fa ayyu ma rajulin min ummati kowane mutum ne daga cikin al'ummata adana karhu salatu da sallah kan ke shi wakatin sallah ya cin masa fal yusalli ya sallah a duk inda yake wa uhillan lil gana maganimu sannan kuma an halatta min ganimar yaƙi wa lam tuhilla li ahadin qabli ruwa bi anan akwai ruwa sauran marwaitan buhari su ga na'imu suka ruwaito amma kushbaihi ne daga cikin marwaitan buhari wato ruwatu furu da kuma yadda muslim ma ruwaito wannan hadisin shine wato yadda ka faɗa maganimu maganimu to wannan fahimta yi bayanin nan ba ta taba halatta ba ne ajin kalli ga wani kafin ne
wa uditu shafata an ba da ceto babba babban ceto a shafatu uzma wanda yake ta keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa kayan nabiyu annabi annabi cikin annabawa da suka gabata ya kasance yub'asu ila qaumi khasata mutanensa su kadai ba wanda aka ce an aiko shi ga baki ɗayan mutane sai ni sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bu'isu ila ummata ga mutane gaba daya
babun idza lam yajid ma an wala turaba wanda muslim ya rawaito wa ursiltu ila al-khalqi kafata na'am an aiko ni zuwa ga baki ɗayan halitta a shi misali tasa ba wai ga mutane ne kawai ba a'a ta hada da aljanu ta hada da mala'iku ma- a- ta hada ma da duk wani abu mai rai har ma abin da rai da rai Mm.
ba da rai suka ce ko da yake shawar da yake ba mai rai ba ai ba wani takalifi gani su kansu masu ran ma ai ba duka bane suke da takalifi mutane ne da aljanu kawai suke mukallafan to amma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su don a nuna ɗaukakan lamarin su don a nuna ɗaukakan lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to
babun idza lam yajid ma an wala turaban ah, babu idan mutum bai samu ruwa ba da zai alwala da shi bai samu kuma turba da zai taimama ba kamar yana cikin jirgin ruwa wanda shi daga jirgin ruwan nan ba zai iya sunkowa ya ɗebi ruwan ba ba wani guga da zai ɗebi ruwan da shi kuma ko kuma matsalar aka ɗaure shi a wajen da yake ba turbaya ba ba ƙasa a wajen ba kuma ruwa tare da shi to ya zai
حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعار من أسماء قلا- قلادة cewa ita ta ari rafe sarka daga yan uwarta asma'u فهلكت sai wannan ratayen wannan sarka ta bata فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا manzo Allah ya ce wani mutum فوجدها ya ya sai wannan mutumin da aka aika ya nemo sarkar nan ya gano sarkar فأدركتهم الصلاة duk sai sallah ta riske su وليس معهم ماء alhali ba ruwa tare da su فصلوا suka yi sallah ba alwala ba taimama فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم suka kai gano wannan ga manzo sallallahu alaihi wa sallama فأنزل الله آية التيمم ya saukar da ayar taimama وقال أسيد بن هدير da Ya Aisha ta.
ya Aisha جزاك الله خيرا Allah sa ka miki da alheri wallahi ma nazala biki amrun wallahi lahu wani lamari da ba kya so bai taba samun ki ba bai taba saukar miki ba illa ja'ala Allahu zalika laki wa lil muslimina fi khairan sai ko ubangiji ya sanya zalika ko zaliki eh, wannan laki wani musulmi na fiye haya Mm.
wato ga gare ki da kuma da sauran musulmi ya zama alheri ya zama duk da fata kafin ya fi daidai Na'am.
zaliki laki wani musulmi na fiye haya na'am
wato wannan hadisi zahirinsa kenan yarin jayar da waɗanda suka tafi wato ƙaunin wanda suka tafi a cikin malikawa na cewa wanda yake bai samu wanda zai alwala ba bai samu kuma inda zai taimama ba lokacin sallah yi yana jin tsoron ko lokacin sallah ya fita to sai ya sallah haka ba alwala ba taimama wanda wannan ƙaunin shine abin da ɗan ƙasin ya tafi a kai haka nan kuma a shafu shi ma ya tafi a kan haka na'am illa iyaka kuma da samun su sai aka samu saɓani shi ya samu ya ce in ya sallar nan haka ba magana cewa ya rama mm shi ko ɗan ƙasin ya ce a'a duk sanda ya samu ruwa ko ya sami inda zai taimama to sai ya sake amma ƙaunin da aka ruwaito daga imam malik shine cewa ba ma zai sallar ba ba kuma zai rama ba shi ne kawai da mai motar sa ya faɗa wata sukuru salatun wa qara'uha bi adami ma'in wa sa'id sallah tana saraya da kan mutum haka na ma ramo sallah na saraya Mm.
idan ya rasa ruwa ya rasa kuma wajen taimako mm amma da asbabu kuwa shi daga malikawa yace a'a ba a yi sallah haka ba amma zai rama zai rama shi yasa kawai imam malik da kawai asbabu kamar bai dace da zahirin hadisin nan ba na'am a bai dace da zahirin hadisin nan ba mm a masarar imam shafi'i da masarar imam ahmad da mafi yawan malaman hadisi su sun tafi akan cewa ya sallar haka sai dai sabanin da aka samu tsakanin su shine cewa zai sake ko ko ba zai sake ba imam shafi'i shi dai a masararsa kaunin da ya faɗa daga baya bayan komawa sa misra shine cewa a zai sake na'am zai sake to amma kawai da dacin yake shine cewa ba zai sake ba to na'am babu taimamin fil hadari babu hukuncin yin taimama a halin zaman gida
idza lam yajid al ma'a idan shi wanda yake mazaunin gida ya rasa ruwan da zai alwala da shi ga shi dai ba a halin tafiya ba yana gida amma kuma sai Allah sa bai samu ruwan da zai alwala da shi ba mm wa hafa fawatis salati yana yana jin tsoron tserewar sallah in mai taimama ba wakacin sallah nan zai fita wa bihi qala ata'un da wannan adabu ya faɗa adabu da abin da ba ya ce zai sallah da taimama
wa qala al hasan fil ma- na'am fil maridi imamin shafi'i ma haka ya tafi a kai amma sai da imamin shafi'i ya ce daga baya in ya samu ruwa wajibi ne ya alwala da sake sallah tsakanin wanda ya taimama a halin tafiya saboda rashin ruwa to shi wannan ba a bukatar sai ya sake mm saboda ya duba cewa ana gari mutum yana gari yana gida a ce ya rasa ruwa a haka din na gari ne to wa qala al hasan hasan da
fil maridi indahu ma lafiya na'am yin da kuma akwai ruwa a wajensa wala yajidu man yunawiluhu amma ko bai samu da zai ko masa ruwan ba ga ruwan can mm amma shi na rashin lafiya ta ka da shi ba zai iya tashi ya ɗauko ruwan ba da a ce za a kawo masa ruwan zai iya alwala da shi amma abin da ya gagare shi ya je ya ɗauko ruwan ya tayammamu cewa sai ya taimama haka
wa qabala ibn umara Abdullahi Umar ya taho min aradihi daga kasarsa bil jurfi abu da ake kira jurufu fa hadarat al asaru wato asalin jurufu hanyar da ruwa ta zaizai na'am a waje wanda ruwa duk ya zaizaye shi ya zama ya koma kwari da tudu kwari da tudu to sai sallar da asar ta zo na'am bi wato marbadin na'ami wajen jurufu din nan kamar mil uku ce daga madina wayan an yi wato arewa to na'am fara rasul asar sai sallar da asar ta zo na'am bi marbadin na'ami ba a inda dabbobi ke durƙusawa fasalla sai ya salla Suma- mai taimama ثم دخل المدينة sannan ya shiga madina والشمس مرتفعة alhali rana tana sama ba ta riga ta yi jaja ba ولم يؤد amma bai sake sallar la'asar din nan ba ashe kenan wato wannan hujja ce akan ma'a wato ga malikawa hujja ce akan shafi'awa da suka ce a'a ai zai sake sallar tunda wannan kamar a gida yake نعم حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت أميرا مولى بن عباس قال قبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ya taho da ni da abdan ne tsarin bararren maimuna mata annabi sallallahu alaihi wasallama حتى دخلنا على أبي an جامع shiga wajen abi juhaim ibn al-harisi نعم بن سمة dan simaci الأنصاري mutumin madina فقال أبو الجهيم sai abu juhaimin ya ce الأنصاري mutumin madina أقبل النبي صلى الله عليه وسلم Allah بنا وبيد sallallahu alaihi ya جمل taho daga wajen gu da ake kira bi'ir jamali rijiyar raƙumi فلقيه رجل sai mutum ya gamu da shi shi ne dai abu juhaimi din wanda ya rawaito hadisin فسلم عليه sai yawa manzon Allah sallama فلم يرد عليه النبي صلى الله Allah عليه وسلم mai masa rajin sallama ba حتى أقبل على Sai الجدار manzon Allah fuskanci bango فمسح بوجهه ويديه ya shafi fuskarsa da hannayensa ثم رد عليه sannan ya السلام fuskar raddin sallama wato ashe kenan idan mutum ya ce shi ba zai ambaci Allah ba sai yana fuskar tsarki abu ne mai kyau da ko gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sanda ya bar ambatan Allah saboda ba shi cikin da tsarki sai da ya ce mama sannan ya ya ya wato wannan hadisin muslim ya ruwaito shi amma ya ta alikinsa shi kadai ne hadisin da aka ce muslim ya ruwaito shi wato mu'allaki نعم eh wanda ba inda ya kawo isnadinsa to باب المتيم- متيمم mhm هل ينفخ فيه ماء babu almutaimamu wanda zai taimama halin fufihi ma in ya dago hannayensa zai daya zai tsaya ya bushe ya bushe abin da ya haifar da hannayen nasu kafin ya shafi fuska ko kuwa حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب abdurrahman bin arza ya ce wani mutum ya zo zuwa umar bin al-haddari فقال sai ya ce da sai da na umar نعم إني إج...
ajinab Ajnabtu.
ni da na ba ta same ni فلم أسب الماء amma na rasa ruwan da zan wanka da shi فقال عمار بن ياسر da malam ya ce da ya ce لعمر بن الخطاب ya ce da sai da na umar أما تذكر أنا أنا كنا في سفر yanzu ka manta sanda da ni da kai mun tafi mun yi tafiya نعم ana wa anta أنا ni da kai.
وأنت فما أنت sai janaba ta same mu amma kai فلم ba تصلي kai sallah ba saboda ganin cewa kana cikin janaba وأما أنا amma ni فتمك- sai na ba فتمككت kirkida fi a cikin turbaya Ta wato sallai.
ne wanka da ƙasa kamar yadda dabba take ta sallaitu ne sallah da haka فذكرت للنبي صلى الله عليه sai وسلم ka dawo na ambaci wannan ga adam sallallahu alaihi wasallama قال النبي صلى الله عليه وسلم yace إنما كان يكفيك هكذا ai ka ɗora hannunka a kan ƙasa ka ɗago ka shafa fuskarka ka shafa hannayenka ya wadatar da kai فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba hannayensa akan ƙasa ya ɗora hannayensa akan ƙasa ونفخ ya فيهما busa a cikin su ثم مسح بهما وجهه sannan ya shafi fuskarsa da su ya وكفيه shafi hannayensa tafukansa مم. باب التيمم للوجه والكفين shine hujjar malikawa na cewa shafa zuwa wato idaka ka'ab shine yake wajibi Mm.
amma da a shafa daga ka'abu zuwa mafaki wannan sunna ne مم.
wanda hanabilawa su ma sun tafi akan cewa shafar zuwa ka'abu wato shine yake wajibi to نعم باب التيمم للوجه والكفين babu cewa ana yin taimama daga fuska da tafuka
حدثنا حجاج قال اخبرنا شعبة اخبرني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة عن ابيه قال عمار بهذا amma ya ce da wannan hadisin da ya gabata a baya وضرب شعبة بيديه الارض so wato shi ma ya ɗora hannayensa a kan ƙasa ثم أدناهما sannan ya daga su فيه ya zo da su kusa da bakinsa ثم مسى بهما وجهه وكفيه ya bushe ya Na.
bushe abin da yake kan sannan ya fuskarsa da tafkarsa da su
وقال النضر Mhm, yau ya faɗa أخبرنا شعبة Mhm, عن الحكم قال سمعت زر mhm.
يقول na عن ابن yau yana عن ابن cewa عبد الرحمن بن عبزة Abdullah- Ab- ibn abdurrahman ibn abza قال الحكم aka bani wuce mata ya ce ya وقد سمعت من من ابن عبد ji الرحمن wannan hadisin daga ɗan abdurrahman عن ne أبيه daga mahaifinsa abdurrahman ibn abi abza قال ya ce قال عمار ammaru ya ce وضوء المسلم alwalar musulmi يكفيه من الماء ya wato ita taimaman nan alwala ce wa ƙara ammaru ammaru ya ce a sa'iru sayyibu waje wanda yake tsattsarka tarbaya ke nan ru'ul musulmi kamar ruwan alwala ne ga musulmi Mm.
ya kafihi min alma'i ya Yeah.
wadatar da shi daga ruwa ba sai lalle alwala ba matukar dai bai samu ruwan ba ko bai sami iko bisa amfani da ruwan ba
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه Mm.
أنه شهد عمر cewa ya halarci sayyidina umar وقال له عمار Ali Ammaru ya ce da sayyidina Umar كنا في muna سرية cikin wata rundunar فأجنبنا sai jaraba ta same mu وقال ya ce نعم kafala Kafala fihi ma fihi ma.
ya tofi a cikin hannayen nasa نعم حدثنا محمد بن بكير أخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن عبزة عن عبد الرحمن قال Mm.
قال عمار لعمر sai da amma ya ce da sayyidina Umar Allah ya kara yadda a gare su نعم تمأكت na bi kirkida فاتيت النبي na je صلى الله ga عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama فقال sai manzo Allah ya ce يكفيك الوجه والكفة والكفاني a ya kafi kal wajahu wal kaffani نعم fuskarka idan ka shafe ta da tafukanka in ka shafe su wannan ya wadatar da kai أمم، wato wato ɗin fa'ili ne Na'am.
amfani ko maɗufi ne a kansa نعم ehen wato yadda asili da ibn asakir suka ruwaito kenan أمم، amma ba abi zalin da karima alwaja hawal kafaini نعم da nasuba a ciki نعم Ehe, wato akwai kuma ruwayar alwajahu kuma wal kafaini أمم، an ya kafi kalwajahu wal kafaini bisa cewa kafaini din maqulu ma Na'am.
ne to نعم حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الحكم عن زار عن عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال mm.
شهدت عمر Abdulrahman ibn Abuzari Abza ya ce eh, Abdulrahman ibn Abza ya ce na halarci Sayyidina Umar فقال له عمار Ammaru ya ce da shi وساق الحديث ya kawo hadisin yadda aka faɗa a waccan ruwaya.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن زر بن عب- عن زر عن ابن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه قال Mm.
قال عمار Ammaru ya ce فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده ya الأرض saba ƙasa da hannunsa ya ɗora ƙasa a kan hannunsa فمسى وجهه وكفيه ya fi- ya shafi fuskarsa da tafkansa tafkan hannunsa.
باب السعيد الطيب وضوء المسلم Mhm.
يكفيه babu من الماء waje na ƙasa wanda yake tsarka ya kamar ruwan alwala ne ga musulmi ya wadatar da shi daga ruwa مم. وقال الحسن sanin basari ya ce يجزئه التيمم taimama ta wadatar da musulmi ما لم يحدث matuƙa wato in ya taimama ɗaya shi ke nan wannan taimama ya iya salloli da ita yawan sallolin matuƙar dai bai aikata abin da zai warware taimaman nan ba مم. وأما ابن عباس amma abdullahi abbas ne limanci وهو متيمم yawan mutane limanci alhali yana da taimama su ko suna da alwala مم.
ashe ya halatta wanda yake da taimama ya limanci ga wanda yake da alwala مم.
akwai sanda ya zama maulan mu shau amada tijjani radiyallahu ta'ala anhu don wani dalili taimama yake Mm.
kuma ya zama shi yake limanci Mm.
sai ya zama duk sanda zai limanci tun da yake akwai sabani a matsayin imam malik akwai wanda suka ce haka karahiya ne Na'am.
akwai wanda suka ce ba karahiya to sai zama sai ya shau amada tijjani sai ya shaida wanda suke bayansa to ni fa taimama ce da ni in kaga za ka bi ni sallar ka bi ni Eh, ba ta zaɓin wanda ya ce ai shi ba zai bi shi ba Eh, ni ba mu tsara. To,
وقال وقال يا ابن سعيد ne har musaidi ya ce لا بأس بالصلاة على السبخة ba laifi da yin sallah bisa ƙasa wadda take ta gishiri نعم ƙasar da take ta gishiri
وتيمم بها a ce ba da ita
حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم muna a cikin tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama
وانا اسرينا hakika mun yi tafiya da daddare حتى كنا في اخر الليل har muka zama ƙarshen dare ko hatta iza kunna fi ahirin laili har yayin da ƙarshen dare ya zo مم. وقعنا وقعة muka kwanta kwantawa muka yi bacci ولا وقعة أحلى عند المسافر منها ita ko kwanciya ƙarshen dare kafin alfajir gari ya yi sanyi ba kwanciya mafi daɗi wajen matafiyi fiye da ita مم. فما أيقظنا إلا هر الشمس ba abin da ya sa muka tashi sai ko zafin rana da وما- baccin na ya ɗauke mu ba wanda ya farka a cikin mu har sai da rana ta fito alfijir ya keto ra- har gari ya waye sarai har rana ta fito ta fara zafi sai da zafin ya taɓa mu sannan muka tashi
وكان أول من استيقظ فلان wani shi ثم ne فلان farko ثم wanda ya فلان farka sai kuma wane sai kuma wane يسميهم أبو رجاء abu da za ya ambaci sunayensu فنسي عوف amma auku ya mance ثم عمر بن sabon الخطاب الرابع.
kwanon al-haddami shine na hudun masu farkawa وكان النبي صلى الله عليه وسلم Maza da إذا sallallahu نام ya kasance idan bacci ya same shi ya bacci ya dauke shi لم يوقظ ba wanda yake tashin sa
حتى يكون هو يستيقظ sai shi ya farka da kansa لأن لا ندري me yasa ba mata da manzon Allah in yana bacci dan ba mu san ما يحدث له في نومه abin da yake faruwa ba gare shi a cikin baccin tayo ana yo aike gare shi a halin baccin
فلما استيقظ عمر da sai na Umar ya farka ورأى ما ya ga أصابه halin da mutane suke ciki ba a sallah asuba ba har gashi rana ta fito ta fara zafi وكان رجلا جليدا mutum ne ko mai karfin rai فكبر Allahu Akbar da daga murya.
ورفع Ya صوته daga murya بالتكبير da wannan kabbara.
وما زال Bai يكبر wuce bai na cewa Allahu Akbar Allahu Akbar.
ويرفع Yana daga صوته murya da بالتكبير yin kabbara.
حتى استيقظ بصوت النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka da muryar nan ta sayyidina Umar.
فلما استيقظ Yayin da manzo Allah ya farka شكوا إليه الذي sai أصابهم manzo Allah karar abin da ya same su.
قال لا ضير Sai manzo Allah ya ce kar ku damu مم. ولا يدير ko aula ya rewa.
Aula ya Wannan rewa.
abin ba zai kware mu da komai ba. Ba da يرتهب gangan ne muka yi baccin muka bar sallah ba.
نعم yartahilu amma mu tashi daga wannan wajen مم.
mu dora kaya kan raƙuban mu tafi mu bar wannan wajen فارتهل sai manzon Allah ya tafi ya dora kayan suka raƙumi ya tafi ya bar wajen فصار غير ya بعيد tafiya tafiya ba nesa ba ثم نزل sannan ya sauka daga dabbarsa فدعا ya بالورء ce a kawo ruwan alwala فتوضأ sai alwala ونودي aka بالصلاة yi kiran sallah فصلى بالناس ya yi wa mutane sallah فلما انفتل من صلاته yayin da ya sallama ya gama sallarsa إذا هو برجل sai ya ga wani معتزل mutum ya ware لم يسلم على bai قومه shiga cikin mutane ya sallah ba قال sai manzon Allah ya ce da shi ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم me ya hana ka kai sallah tare da mutane قال ya ce أصابني جنابة ai janaba ce shi mutumin sai ya ce janaba ce ta same ni ya rasulallah ولا ماء ga shi ba ruwan da zan wanka قال ya ce عليك بالسعيد manzala ya ce idan janaba ta same ka to ka doshi kasa mai taimam فإنه يكفيك Ba ba.
Mm.
wannan taimama ta wadatar da kai
ثم سار النبي صلى الله عليه wanda وسلم mazala ya ci gaba da tafiya فاشتكى إليه الناس من ya العطش kawo masa ƙara kishuwa na damun su فنزل sai ya sauka فدعا فلانا ya yi kiran wani an ce imranin da husainin ne نعم كان يسميه أبو رجاء abu da jami'u ɗalibi yana ambatan sunansa نسيه عوف amma shi abul arabi shi ya mance ودعا عليا kuma ya kiran sayyidina ali فقال ya ce da su su biyun nan اذهبا Ya imranin da husainin da kuma sayyidina ali ku tafi فابتغيا الماء ku je ku nemo ruwa فانطلقا sai sayyidina ali da Imra- imranin da husainin suka tafi فتلقيا امرأة sai suka gamu wata- da wata mace بين مزارتين tana kan dabba ta sa salka biyu hagun da dama أو صديحتين ko kuma manyan salka guda من biyu ماء na ruwa ala ba'irin laha ita wani raƙumi nata fa qala laha kala laha qala laha suka ce da ita aina alma baiwar Allah ina ake samun ruwa qalat ta ce ahadibil ma'i ai ni ma rabona da ruwa tun jiya Hadi wannan ruwan da kuka sa'ata.
gani tun jiya kamar yanzu na ɗebo shi to na wa nafaruna khalufun a mutanenmu suna baya mutanenmu suna baya qala laha suka ce da ita in taliki izan to ki zo mu ji qalat ila aina ina za ku kai ni qala ila Suka ce, rasulillahi mu je sallallahu ne alaihi wajen manzon wasallam Allah sallallahu alaihi wasallama qalat sai ta ce Allazi yuqalu lahu sabi'u.
wanda ake kiran sa sabi'u qala bar abin da mutanensa suke kai kala sai sai da na Ali da Imran suka ce da ita huwa allazi eh shi ta'ina din ne wanda kike nufin yanda kike faɗa da فانطلقي ku zo mu tafi فجاء بها suka zo da ita الى النبي صلى wajen الله Annabi sallallahu عليه وسلم alaihi wasallama وحدثه الحديث suka ba shi labarin abin da ya fi tsakanin su da ita قال yace فاستنزلوها suka عن ne بعيرها sako daga raƙumin ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على ya اناء ce a kawo ƙwarya ففرغ فيه من افواه aka المزارتين zuba a cikin ƙwaryar nan daga bakin salkan nan guda biyu او السبيحتين ko ko manyan salkunan nan guda biyu واوقع افواههما aka ɗaure bakinsu وادلك ازاليا aka kwance daga ƙasar ونودي في الناس aka kiran mutane اسكوا ku zo ku ɗebi ruwa واستقوا ku shayar فسقى من ku شاء bar- ku bar ruwa ku sha da dabbobinku Mm.
wanda duk ya so ya sh- ɗebi ruwa ya zo ya ɗiba واستقى من wanda yake شاء son ya sha da dabbobinsa ya zo ya shayar وكان آخر ذلك Mhm.
أنا الذي أصابه الجنابة ƙarshen إلى wannan magana shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa wanda janaban nan ta same shi ƙwarya من ماء na ruwa قال yace اذهب je ka فأفرغه ka zuba ga عليك jikinka وهي قائمة ita ba تنظر ta إلى ما يفعل بمائها tsuru tsuru tana duba abin da ake aikatawa da ruwanta وأيم الله na rantse da Allah لقد أقلع عنها hakika an kyale mata wannan salkuna nata guda biyu وإنه لا يخيل alhali إلينا ana zatar da mu mu da muke gani أنها أشد cewa salkunan nata a yanzu ma sun fi cika fiye da yadda suke حين ابتدأ فيها yayin da aka fara kwancewa
فقال النبي صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce اجمعوا لها ku tara mata kaya kuma ku tara mata kaya وجمعوا لها suka tara mata kaya من بين aka أجوة rasa iya yanke ودقيقة ajuwa ko gari ko وسويقة miƙa gari حتى جمعوا لها دعاما suka tara mata abinci mai yawa فجعلوها في ثوب suka tsore a wani tufafi ko fa ja'aluhu fi sadin suka Mhm.
tsore a tufafi وحملوها على suka بئرها tsora ta akan raƙuminta ووضعوا الثوب بين suka tsora يديها tufafin nan da aka ɗaure abincin nan a gabanta قال لها annabi ya ce da ita تعلمين ما ke رزقنا kai من مائك tabbatar شيئا cewa ba mu rage komai ba a ruwan nan naki Walakin- wannan naki ba wani abin da muka raga a ciki ولكن الله هو الذي sai dai أسقانا Allah shi ne ya shayar da mu فأتت أهلها kafin nan ta tafi ta je wajen iyalinta وقد اهتبست عنهم alhali ta jinkirin dawowa قالوا suka ce ما حبسك يا "Ah, ke فلانة wance me yasa kika yi jinkirin dawowa ba ki dawo sanda muke sa ran zuwan ki ba قالت ta ce العجب "Ai, abun mamaki ne abin da ya sa ban dawo ba لقيني ina cikin رجلان tafiya sai wasu mutum ne suka zo suka tare ne فذهبا بي إلى هذا الذي قال له Yanzu a wannan الساقي wanda ake ce masa Sabi'u ففعل كذا yi وكذا فوالله na rantse da Allah إنه لأسهر الناس من kai بين هذه lalle sai a وهذه ce ko ya fi kowa iya tsafi tsakanin nan da nan وقال بإصبعها ta nuna da yatsan ta na الوسطى والسبابة tsakiya da sabara فرفعتهما ta daga su Ila ba sama'i.
tsakanin sama da ƙasa ba wanda ya fi shi gwaninta تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم hakan حقا zafin bane to lalle manzo ne na Allah da gaske فكان المسلمون بعد ذلك يجيرون da sai zamo bayan nan musulmi sukan kai hari على من حولها من المشركين ke daura da ita kusa da ita daga kafirai ولا يصيبون الشرم amma ba الذي sa هي منه kasa unguwar da take ciki kawai da take ciki sai musulmi su dinga kewaye masa duk sanda aka kai hari فقالت يوما sai ba ta ce wata rana da mutanenta ما أرى أن هؤلاء القوم ba ni zaton mutanen nan yadda Yadda kuna kuma suna amda.
kyale ku ne da gangan wato suna kyale ku ne da gangan iyaka fahimta ta da niyya mutanen nan suke kyale ku ba sa taba ku ba wai dan suna jin tsoron ku bane ba kuma dan ba su san da ku ba هل لكم في الإسلام ina ganin ya dace ku karɓi musulunci فادعوها mutanen nata suka yadda da shawararta suka bi ta فدخلوا في الإسلام musulunci
قال أبو عبد الله Buhari ya ce سبعة خرج من دين إلى غيره ma'anarsa da'a wato ya fita daga addini daga wannan addini zuwa wannan addini مم.
wato wannan ruwa- a ruwa mustamli ne wannan ƙarin ya zo نعم a ruwa wani mustamli wannan ƙarin bai zo ba a nan نعم to alhamdulillah sai mu tashi babu ibrahafin junubu ala nafsu zulma da kungiya ne daga ahlul kitabi ya qara'una zabura suna karanta zabura to wannan duk ƙarin wato ashe ruwa mustamli ne نعم to
باب to wannan babi ne السعيد الطيب وعروق المسلمين waje wanda yake ya bayyana daga fuskar ƙasa wanda yake tsatsarka tsatsarta ru'ul muslimi ko wa ru'ul muslimi Na.
ya isa a matsayin ruwan alwala ga wanda yake musulmi wanda yake musulmi in bai samu ruwan da zai alwala da shi ba ko ku Eh,
لا جبار
babu idan haka
باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرضى babu idan wanda yake cikin janaba ya ji tsoron cewa rashin lafiya za ta taɓa shi نعم idan wato ya yi amfani da ruwa wajen wanka نعم wanda yake na da janaba sai zama yana jin tsoron in yi amfani da ruwa to janaba za ta taba shi menene hukuncinsa أو الموتى a ko ko ji tsoron zai mutu in ya taba ruwa أو خاف العطشة a ko kuma ji tsoron kishirwa ga shi kansa ko kuma duk wani mai rai wanda yake abin ganin alfarmarsa نعم kuma ko da nan gaba ne مم.
to yana da dama ya taimama نعم ويذكر an ambata أن عمرو بن العاص wato hadisin da ɗazu muka karanta wanda shi mai tajin jami'u ya kawo a matsayin buhari ya ruwaito aka ce da gyara saboda buhari ya kawo shi ne a matsayin mu'allaki Na'am.
shi yasa ba za a faɗa kai tsaye ba daidai bane a tsarin malaman hadisi ya faɗa kai tsaye cewa buhari ya ruwaito hadisin نعم sai dai a ce wato sai dai a ce ya kawo shi mu'allaki Mm.
bai faɗi isnadinsa ba A- an ambata hadisin da aka ce dara ƙudni ya ruwaito shi da isnadi نعم أن عمرو بن cewa العاص raba ربع ibn hashim wanda yake daga banu sahamin wanda ya gwamnan misra wanda yake ya musulunta ne kafin a buɗi makka a watan safar shekara na takwas daga hijira Mm.
wato mutum ne mai tsananin jin kunya musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya daga kai duban a Buhari yana da hadisai guda uku wanda suke musnadai akwai hadisai uku nasa a cikin Buhari wanda suke musnadai Mm.
to a janaba janaba ta sami shi a murku